bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na goma sha hudu cikin jerin darussan wannan littafi da Allah ba mu iko muka faro a wancan nan daura a salsabili shafi wannan shine darasi na goma sha hudu Allah ka muke roko ka ba mu sa'a to matashin karatunmu shine yanda za mu fara karatu da hamzatu waslin wato mana idan za mu tada hamzatu waslin yaya za mu yi to mu lura da kyau idan ka ce dakhala menene mudari'in shi yadkhulu mu duba harafi na uku yana da wani irin wasali ne daya biyu uku yana da dhamma ko daya biyu uku yana da dhamma amma harafi na biyu dalin yana da sukun ko madalla idan muka ce fataha mudarin shi ba yaftahu harafi na biyu fa yana da sukun ko harafi na uku yana da madalla to duk za mu kula da harafi na uku ne idan muka ɗauki jalasa mudari'insa ya jilisu kaga harafi na uku yana da wani sali ne ɗaya biyu uku yana da kasara ko? masha Allah to yanzu muna son mu fitar da fili amri daga wannan daga ya dukulu ya fitahu ya jilisu hanyar da zamu zamu zo ne da lam lam ya dukul ba mun shiga da shiga ya dukulu ko sai mu ɗaura harafin garki lam ya dukul sannan sai mu share lam sai mu share ya'un kaga dalin da kha'un da lamun suka rige mana ko yanzu tuya zamu ta da shi kun ga ai a haka zaka ta da shi ai ai harafin da ke farko ne wanda ya rige sakin ne ai ko to yanzu mu shigar da hamzatu waslin kun gane to shin zamu ce adkhul koko idkhul koko udkhul hanyar da za mu yi mu gano wasalin za mu sama hamzatu wasalin sai mu koma mudari'insa ya dukulu sai mu girga ɗaya biyu uku harafin dalon kun gazo da zama ko to ita wacce nan zama ita ce za mu ɗauko sai mu sama alhamzanmu hamzatu wasalin sai mu ce udkhul saboda haka nasara yansuru sai mu ce mene unsur qatala yaqtulu uqtul da'a ya da'u udu'u to akwai kuma filin fataha yaftahu kaga harafi na uku yana da menene wani wasali yana da fataha daya biyu uku ta'un ko yaftahu to muna son mu fitar da fili amri shi ma kaga za mu zo mu shigar da lamga fili mudari'in ko lam yaftah sai mu daure hawun da mu ko to da kan sai mu share lamdinmu sai mu share ya'un kuma to kaga harfa uku suka rage amma da ke fa'un din sakina ce ba za mu iya tada filin haka ba ko sai mu zo da hamzatu wasulin to nan sai mu duba hamzatu wasulin din za mu samu shi kasra ce ko dhamma ko ko fatha za mu samu shi kasra ne saboda mu duba harafi na uku a mudari din daya biyu uku yana da fata ko ta'un din ko to sai mu sa dauko fatahan nan sai mai ta kasara ga hamza to sun sai mu ce ifta sannan kuma yajlisu muna son mai da shi mudari majzum sai mu shiga mushi da lam sai mu daure ko lam yajlis daga nan kuma sai mu share lam din mu sai mu share yawon dinmu kaga harfa uku suka rage jimin shi ne a farko kuma yana da sukun ne ba zai mutu da shi ba ko to sai mu zo da hamzatu wasulin shi ma ita ma anan za mu samu ta kasra ne domin za mu duba harafi na uku ɗaya biyu uku a yajilisu lamun ta zo da kasara ne ko to sai mu ba hamzatu wasul din kawai kasara ana saboda haka idan harafi na uku yana da dhamma ne hamzatu wasul din kawai sai ka bata dhamma idan harafi na uku a cikin fili amri idan harafi na uku yana da fatha ko yana da kasra to hamzatu wasul sai mu bata mene shikenan kawai to yanzu abin da ibnu jazari kenan zai karanta da mu na'am asal sabili shafi malam malam Uthman ko Allah ya saka da alheri Allah ba da wa alaikum salam fillah na'am eh wannan kaga dole sai an shiga cikin sarfu baka ajin lamiya ne da ha gani duk fi'ilin da yazo da fa'ula to mudari'in shi yaf'ulu ne ko duk fi'ilin da yazo da fa'ala idan an samu harfu halkin a ɗaya a tsakiyan shi ko a ƙarƙinsa sa kaman qara'a ba ga alhamza ba to yaf'al ne mudari'in shi qara'a ya qara'u ka gane ko aka samu harfa harkin a tsakiyar shi kamar zahaba to mudarin shi ya zahabu ya fa'alu ne kafin can ko to sannan kuma akwai wanda zai zo da fa'ala mudarin shi ya fa'ulu amma idan ya zo da luwawi fa'al ko afwan idan ya zo fa'ala ya fi'ilu afwan fa'ala ya fi'ilu da kasra idan an sami shi wannan wawiyul fa ko kuma ya'iyul ain ko kuma motalul lam duk dai nan da cikin sarfu yalbasu ne labisa yalbasu fa'ila yaf'alu a karka damu ba za mu sarfu insha Allah ba gobe za mu fara sarfu to za mu gani in Allah yadda in Allah yadda barakallahu fikum to amma idan muka ce subhanallah idan muka ce qada mudari'insa zai zama mene ya qadi ko to amalinsa fa iqdi ko barakallahu fikum masha saboda harafi na uku maksur ne ko masha mudari'in safa yamshi ko amalin safa yamshi to amma kuma animshu wasbiru ko idan da za mu tashi akan imshu shin za mu ce ne umshu ko imshu eh imshu da kasara ko to me yasa amma kuma saboda in ka lura daya biyu uku a nan harfi na uku mazmum ne amma kuma sai muka ba da kasara kuma nan mashayamshi ne a mudari'insa mashayamshi imshu i kasara ne za ka yi anan to amma me yasa aka samu zama kuma anan to wacce nan ita kun ga zama a da kada ya da kulu ko wacce nan zama lazima ce zammatun lazima amma zama anan arida ce ta bijiro ne dalilin wawu jama'a din nan ne ta bijiro mun fahimci wannan ko asalin imshu shine imshi yi u imshi imshi imshi yi u kun gane shine sai aka imshi yi u ga wawun ga ya'un sun haɗu da wasali daga nan ne sai ijtama'atul wawu wal ya'u wa kanat ula ula minhum maksuratan kun gane to sai aka share ita mace yawon anan kun gane to domin a nuna wato wannan wani dalili ne sarfu sai aka share yawon anan domin a nuna maka cewa akwai nan shinin ba za ta yi munasaba da afon kasan da shi take da shi ba zai munasaba da wawun ba shi yasa sai aka share kasan shinin sai aka nakalto dhamman shinin din sai dhamman wawun sai aka ba shinin sai aka ce mene imshu kun bincen nan ko gaskiya ka'ida ce sarfiya ne ta hanyar sarfi ne za ka bince shi bidika alhamdulillah dai an dan dai halabarto dai yanda abin yake sai mu idan mun shiga cikin sarfa sosai da sanin ne zaka binci wannan wa buda bi dhammi hamzi waslin fi hamzi wasl fi'lin thalithatun fi fi hindimamun asli wa buda bi dhammi hamzi waslin idan ka samu fi'il amrin ya zo da hamzatu waslin zaka fara karanta zaka karanta shi to waslin ka sa mishi dhamma ne ko shi za ce wa bida ka fara bi dhammi hamzi waslin da yin ma hamzatu waslin dhamma hamza waslin fi'ilin hamzatu waslin hamzan da ke farkon fi'ili ka sami shi dhamma a wani lokaci thalithatun fihin dhimamun asli to idan ya zanto thalithatun harafi na uku fihin dhimamun ya zo da dhamma amma dhamma wace iri asli kaman qatala ya qatulu ba ga dhamma nan ba to ta asali ce wacce nan ba arida ce bace to yanzu yanzu zaka ce uqut zaka ce uqutul sai ka zo da shi madmumul hamza shikenan na'am ba irin ta mishi bane shukran kun gane ko kaman ka ce da'a yad'u ud'u saboda harfi na uku madhumum ne ko kamar ka ce mene nasara yansuru unsur qala rabbi unsurna ala alqawmi almufsidin qala rabb unsurna kamar haka waksirhu kai ma hamzatu wasl lil kasra in yuftah idan harfi na uku ya zo da mene ya zo da fatha kaman dakhal abnan qara'a yaqra' ga harfi na uku ya zo da fata ko zahaba ya zaha ga harfi na uku ne ya zo da fata to sai ka mamza ta wasu ɗinka kasara iftah ikra izhab wa bi kasrin wa yaksir ko kuma idan harfi na uku ya zo da kasara kaman jalasa yajli su daraba yadribu sai ka ce idrib aw yudan bi aridin ko kuma yazo yazanto an mushi harafi na uku an mushi dhamma da dhamma arida wanda ta bijiro kaman masha yamshi imshi amma mashau mashau sun tafi yamshuna harafi yamshu harafi na uku ya zama zummu ne ko to a amurinsa ba za ka ce mene sai ka ce imshu me yasa ga shi ne mun ganta da zama amma nan ba a sa mata ba a sa mamza to sinin zama ba saboda wacce nan zama din arida ce ta bijiro ne mun gane kabunu kamar ka ce ibnu bana yabni ibni ko banau yabnuna yabnuna sai kace mene ibnu mabancin wannan ko kaman ibnu shi ma haka kaman qada qadau yaqduna amrin sai kace mene iqdu ata ya'ti itiko atauna ya'tuna ituna i da kasara saboda wacce nan zama ɗin da ke jinta akan harafi na uku arida ce ta bijiro ne masha mashau yamshuna imshu yu'am yu'am bi mana yuqsadu wannan shine yanda za a watan za a ana nufantan alhamzan duka da kasra waqsilhu fi ibnin ga waɗansu alhamza ga waɗansu sunaye nan duk inda ka gansu to idan zaka tada su da hamzatu wasilan a farko to duk kasara zaka yi mata akwai ibnu akwai imrun akwai isnain akwai ismun duka hamzatu wasulin ne kuma dukan zaka fara kamar kace ibnullahi a kama afwan subhanallah kamar kace ibnu wani kamar ibnu muhammad ibnu idris ba za ka ce abnu idris ba sai ka ce ibnu idris kawai kun gani wa fi al fatahatun amma al hamzatu wasulin a kalmar al ita za a tada ita da mene da fataha al kitab ba za ka ce il kitab ba al madrasa al masjid al qari'a al hajj duk da fataha kaddin kaman alhamzan addini za ka zo da ita da fataha ne addin halatta lifti da bil kalma ko wahala bada'in abdilanna hamzan sakana wahala bada'in yayin da zaka fara karantawa a kalmar za ta zo gaba abdilanna hamzan sakana ka yi ibdalin alhamzan sakana da ya zo da sukun ya an kamar da shi ya'un bi iti itu itu ni a kalmar itu ni kun gani? mecece ayar a kaf ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilm ituni za ku yi akwai alhamza sakina ko to ba za ka ce ituni ba sai dai ka ce mene ituni ituni wa wawan kamar da alhamza ta zama wawun a ina falyu'addi allazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabba in zaka tashi akan itumina sai kace mene utumina utumina amanata kun ga wannan ba wai gurin tashi bane amma lokacin da ke karatu zaka iya tsayawa gabanin kalmar sai ka fari kalman da waɗannan wasu sila ko kuma da waɗannan kuce-kuce domin ka karanta da ɗaliban ka gayin da ake tashi a waɗannan kalmomin don su sami ilimi da yake da alaƙa da su na'am hukun satula za ka zo za ka tabbatar da alhamzar sakina kama wani haka ne eh kamar wannan ma idhalli shi ma haka wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni wa minhum man yaqul idhalli kamar haka shi ma haka insha Allah wa qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bihadha alquran suratul yunus ko wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti ko sai ka ci shi ma iti bihadha alquran jazakumullah khaira al-khatima wa alaikum salam bari mu dan kariki eh wace o tumina a ai yanzu ba ana maganan alhamzan bane yanzu ana maganan wannan wannan hamzatu muslim bane alhamzan hamzatu kata inda ta zo gaba yanzu ita ce ake magana kai zaka ibdalin tawawun ne to yanzu ka mai da tawawun to yaya zaka tada hamzatu wasu ne yanzu kaga dole yanzu ka sa zama a gurin ko masha Allah u tumina yanzu idan ka ce u tumina yanzu ka gani lazimi ne ba za ka ce i a to yanzu ma za ka yi iu to ka kuma koma ishmami kenan to kaga ba za a yi ba a wannan lokacin saboda lijinsi haraka ma kabla hako masha Allah zakumullahu khaira al-khatima to ga conclusion nan walhamdulillahi alladhi waffaqana ala tamami nazmi ma allamani as'alullahumma ya maulana ترضى عن ناظمه أثمانا واحفظه في الدنيا من الآفات وأدخله بعد الموت في الجنات وصل يا رب وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلم ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان الله يجيك مالا Allah ji malam ya ce walhamdulillahi lazi wa fakana to mun gode dukkan godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bamu da ikon dacewa ila tamami nazmi na? na? ta waje ne? ana sa na sha su ne suke magana to walhamdulillahi lazi wa fakani dukkan godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani ikon dacewa ila tamami nazmi har zuwa ya bani ikon dacewa zuwa karken zuwa cikin cikamakon cikin karken wannan nazumi na wannan littafi na mai kunshi da waka watan godiya sun tabbata ga Allah da yabo wanda ya bani iko na kawo karken rubuta wannan littafi nawa ma allama ni na irin abin da ya sanar da ni na hukunce hukuncin da ke da alaka da tajwidin qur'ani as'aluka allahumma ya maulana ya Allah ina roƙonka kun ganin ya maimaita ni da'i ko litalazzuz kenan wana daitu allahumma ya khairu samin domin ai allahumma ma'anar shi ya allahu ne kuma sai ce ya maulana saboda ya more ne ya ƙara more gana da ubangiji litalazzuz kenan tarda an nazimihi usmana ya allah ka yarda ina roƙon ka allah ka yarda da mai tsara wannan littafin shine usman wa hafazu fid dunya min al afati kuma ya allah ka kare shi a nan duniya daga musibu jami'in al'afatu wa adkhilhu ba'da al-mauti fil jannati wa adkhilhu fil jannati ba'da al-mauti kuma ya Allah ka shigar da shi cikin gidan aljanna bayan mutuwarsa to mu ma Allah ka amintar da mu da kafin tuntunu ya Allah mu ma ka shigar da mu cikin gidan aljanna bayan mun bayan ka dauki rayuwar mu wa salli wa sallima ya rabbil ibadi da'ima Allah ka dada tsira da aminci ya ubangijin ya Allah ubangijin bayi ka da tsira da aminci da ima ko da lokaci alan nabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alheri kuma Allah tabbatar da shi wa alihi da kuma dangin manzo sallallahu alaihi wasallam ma dama yad'u qari'ul qur'an matukan za a samu wani karin makarci alqur'ani da zaran ya karanci qur'ani ya hada ya daga hannu ya addu'a mana ma dama matukan za a samu makarancin qur'ani yana yin addu'a yana roƙon Allah fil khatmi wajen sauka bil qalbi addu'an nan da yake yi da zuciyarsa wa bil lisani da kuma harshensa to Allah ka da tsira da mici ga manzo sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah Allah ya ba mu ikon sauka na wannan littafi a sansabil shafi muna godiya ga Allah subhanahu wataala abinda Allah ya ba mu ikon makaranta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu fara urjun sulmi'iyya inna insha Allah ta'ala Allah ka samu dace sannan kuma kan manta akwai na imla'i ko akwai kuma na dirasat fi qawaidil imla ko akwai kuma na wanne tasrif lazi saboda haka waɗanda ba su da shi da tufatul wardiya na wadan wardi na nahawu eh insha Allah ta'ala ya ma je gyaran fotokofiya na shi ne shi yasa bai mazu ba shi yasa ma da da mun karatu tare da shi ya ya fito ko ya zo ko to Allah ya kai mu lafiya saboda haka duk wanda fa bai da shi sai kokari na na to risala na kasar mufassal ko masha Allah رسالة قصر المفصل لحفظ من طريق الطيبة أه تو نعم فضل فضل to wannan abin da zamu yi kun gane a dawo da wannan din gobe Allah kai mu a zo da wannan din ko ya sai mu dan karanta ta kun gane amma wannan tariqan tariqan tariqan nashri ko kuma ku yi haƙuri a saboda akwai masu abin nan ku yi haƙuri abin da ya sani ce mu yi haƙuri saboda yanzu dai mu ma ƙara fahimtar a hukunce-hukuncen din min tariki shatubiya tukuna saboda waɗannan hukunce-hukuncen da za mu gani min tariki ɗayi batun na shirin ta wata hanya ce kuma so a kun san shi alkur'ani an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban bambanci wannan ko shi yasa ya zanto mutawatiri a waɗannan ku bari ku yi hakuri za mu samu lokaci da za mu karanta shi in Allah yarda Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya samu na yasa